أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يو لهدي بقي جوات رمضان هجرا معكم الله عليه السلام دبو دار دريه أربعين ديدي وان ديدي ديدا sha biyu ga watan biyar haihuwa annabi isa alaihi salam shekara dubu biyu da sha tara mun dawo za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka a cikin farawar mu da gamawar mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akramu kallah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وأمالهم كسراب بسيئة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب الحمد لله har yanzu dai muna cikin suratul nur inda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana sufofin masu imani da kuma irin ayyukan wanda ya kamata su raya masallatai inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zaka yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله كأذرتا bayan Allah ya gama sifanta sufofin masu imani da irin zukatansu sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya biye mana da irin sufofin kafirai da ayyukansu Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayar ne akan wani kafiri da ake ce mashi rabi'a bin shayba wanda shi asalin shi da bautar gunki yake daga baya kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya haska mashi sai ya gane cewa to bautar gunkin nan ba daidai bane sai ya dawo yana addinin kiristanci ya haɗa kai da nasara to ana nan ana nan kuma shi kenan sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana da Allah ya bayyana da annabi alaihi salatu wassalam kawai sai zuciyar shi ta riya mashi cewa to shi kenan abin ma dai ya zama kawai kame kame da haka shi kawai abin da bari ma dai ya ma koma kawai bautar gumakan shi kawai ya ci gaba da bautar gunki to he radda wai shi da ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda ana cewa Allah da ya aiko annabi Isa shi aiko annabi Muhammadu gwamma ma ya je ya bauta ma addinin gunki wanda bai da asali kaga an ci baya kenan wanda da yayi irin ta suna jashi ya kyala addinin kiristancin ya shigo addinin musulunci to Allah zai bashi lada biyu ne ya bashi lada yayi addinin kiristanci kuma ya bashi lada yayi addinin musulunci to maimakon ya samu taraki zuwa ga Allah sai ya samu tasakkuli sai ya sauka ƙasa sai ya koma zuwa ga aikin banza kawai to koma wannan da ya daka zuwa ga kafirci zalla sai ya zama duk ayyukan da ya sun ɓaci kuma sai ya zama shi a zuciyar shi wai yana hangen in an je lahira tunda ai yayi kiristanci in ma kiristancin gaskiya ne to ai Allah ba zai bar shi haka nan ba za dai a bashi sakamakon kiristanci ko da yayi kafirci in kuma kafircin shine daidai to zai samu lada biyu kenan to he ya zama yayi abin da Hausa ke cewa batan fakatanta ko baya ga tsuntsu baya ga taro to shine Allah ke buga misalin shi yake cewa wallazina kafaru wayanda suka kafirce mu Allah subhanahu wata'ala a amaluhum kasarabin biqi'atin yanda ayyukansu suke in suka lalace kasarabin kaman kawalwal niyaji amma yanzu ba abinda aka fi sanin kawalwal niya shine a ce shanya aljanu idan mutum na tafiya rana ta take kana tafiya da kaga wani fili sai ka hangi wannan filin kamar ruwa ne malala gayi nan ba iyaka amma da kaje gurin za ka ga haka to balle kuma a ce a'a mutum ne mai tsananin jin kishi kishi ya kama shi matuka sai hangi irin wannan wajen karfe biyu na rana sai hangi irin wannan kawalwal ya ga ruwa da Allah kishin shi me zai kara da duwa amma da ya je gurin sai ga kawai filin ƙasa ne to shi Allah ya ce misalin ayyukan wanda suka kafirce mu Allah kasaradin kamar misalin kawalwal ya ce ko kuma ka ce shanya aljanu biqi'atin a wani filin daji mutum ya ga garuwa nan ba iyaka yahsabuhu zam'anu ma'an wanda mai jin kishi yana zaton wannan kawalwal wani ruwa ne wanda yake mai daɗi hatta iza ja'ahu har sai ya kasance idan ya je wajen wannan filin lam yajidhu shay'an sai samu ashe ba komai bane abun fili ne kawai ba kawai to nan Allah na buga misalin irin wancan kafirin Rabi'a bin Shayba bin Abdushamsi da sauran kafirai irin shi cewa idan suna ganin in sun je lahira za su samu wani abu a wajen Allah to ba za su samu komai ba suna zaton rahama rahama rahama rahama amma da sun je lahira ya suke babu komai kamar yadda wanda zai zaton kawalwan ne yannan in yaje zai samu ruwa ba zai samu komai ba shine misali Allah ya ce to su kafirai ma abinda ma zai auku idan suka je wannan guri wa wajadullah indahu kawai su samu sakamakon Allah a gurin shine da kafiri ya mutu ya je lahira me zai samu sakamakon Allah inna rabbaka labil mirsad zai samu Allah a madakata kuma ya mai azaba fa wafahu hisaba sai Allah ya cika mai sakamakon shi na hisabi ya bashi sakamakon ya kidin annabi Muhammad ya yi kafirci kaga ba ba tsuntsu ba ta rubuce nan wallahu sari'ul hisab hakika Allah subhanahu wataala mai gaugawan hisabi ne ga bayin shi duk abin da bayi suke aikatawa Allah subhanahu wata'ala mai gaugawan hisabi ne a wajen an buɗa mai nan da haka Allah mai gaugawan hisabi ne duk abin da kaga ka aikata to Allah subhanahu wata'ala ba zai kyala mutum ba in dai ya saba ma Allah to wannan shine misalin masu yin aiki masu saba ma Allah a cikin ayyukansu Allah ya kiyaye to kuma wannan ba wai ya tsaya kan kafirai kadai ba a'a har munafukai wannan abun zai iya daukar su munafiki ya zo ya ce ya yi imani da Allah wai zala kullu zina amanu qalu amanna wai za ka lau ila shayatin qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustazi'un to kuma an je lahira haka za su gani nan munafiki na ganin ai yayi wayo ai mun ce mun yi imani ai muna tare da su to sai an je lahira da an je lahira sai Allah ya ce munafiki wa ka bauta mawa a ubangiji ai kai na bauta mu ai ga shaida ma annabinka ko ga shaidawa ne Allah ya ce ai ba ni ka bauta mu ba ai zuciyarka akwai kafirci dan haka kana zaton zaka samu rahama a lahira ba zaka samu komai ba shi ma fa wallahu ne fa fa fa wallahu sabu sai Allah ya cika mai sakamakon shi fa to haka kuma wanda ma ba munafikin ba mai yin riya Allah ya ce ana a ganin shuraka idan mutum na yin raye yana yin aiki ba dan Allah ba amma a zahiri yana nuna wa mutane kamar dan Allah yake shi ma irin haka ne sai ka je lahira kayi sallah kayi azumi kayi zakka kayi haji amma duk ka kayi bane dan Allah dan a ranka cewa kai mai sallah ne mai azumi ne mai ilimi ne mai iya bayani ne mai kaza ne duk ai a gama sai Allah ya tsaya kai ce dukiyar da na baka me kai da ita in mai kuɗi ne ce Allah na tsaya ina ta ciyar da ita dan kai Allah ya ce ƙarya kake ka ciyar da ita ne dan a ce kai mai kyauta ne to ka kai wajen waɗanda kake son su yaba maka su yaba maka ni baka da sakamako a waje na to duka ma'anar dunkulallen wannan ayar shine duk wani aiki da mutum yayi ba dan Allah ba to zai samu sakamakon rashin ba dan Allah ba a wajen Allah Allah zai cika mai hisabin shi gwargwadon abin da ya aikata kaga in kafirai sun yi wancan to mu ko musulmi da masu imanin cikin mu Allah na nuna mana cewa in za ka yi aiki ka yi aiki domin Allah in ka yi aiki don Allah shine za ka samu sakamakon Allah Allah ka ba mu ikon yin aiki don kai don alfarman manzanka sallallahu alaihi wa sallama na'am أو كظلمات في بار المسيء يغشاه موت من فوقه موت من فوقه سهاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يقد يريها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور to bayan a waccan ayar Allahu nuru samawati wal ardi masalun nurihi kamishkatin fiha misbah al misbah fi zijaja az zijaja ka'annahu kawkabud duri yuqad min shajaratin mubarakah la zaytuna la sharqiyyatin wa la gharbiyyah yakadu zaytuha yudhi wa law lam tamsashu nar nurun ala nurin da Allah ya magana zuciyar mai imani sai ce nurun ala nur haske akan haske to nan kuma sai Allah ya kawo kishiyarta sai ce to shi kuma kafiri shi kuma zuciyar shi yadda take zulumatun ba'daha fawqa fa zulumatun ba'daha fawqa ba'd duhu ne sashin shi akan sashi shi sa can cikin bakara sai kaji Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah majidincin masu imani ne yana fitar da su daga duhu zuwa ga haske sai ce wallazina kafaru awliya'uhum tsaguti yukhrijuna min an-nuri ila adh-dhulumati su ko wanda suka kafirta a iyayen gidansu su ne gumakka suna fitar da su daga haske zuwa ga duhu to sai Allah yake fassara mana ya duhun nan na kafirci yake sai Allah ya ce yanda duhun kafirci yake a wajen kafiri sai Allah ya ce auka zulumatin fil bahr ko ka ce kaman duhunnai ne fil bahr a cikin kogi wannan kogin kuma lijiyun wanda yake mai tsananin zurfin teku sai a ce misali mutum ya zo ya fada tsakiyar teku cikin teku kafa da Allah ko hannun shi zai iya gani abu na farko kenan Allah subhanahu wataala ya ce bayan nan kuma shi kogin da mutum ya fada a cikin shi yagshahu mawjun yagshahu mawjun wana kalma kan yagshahu mawjun Allah subhanahu wataala ya ce wannan kogin da mutum ya fada a ciki to kuma kumfa yagshahu tana zake saman shi wanda in ba wanda ke zuwa yana ganin teku a duniyoyi ba ko na irin Lagos Fatakwal kashe za ga yanda teku ke yi in teku ta irin hankoran nan da kumfa sai ga kamar wani bene ne ya taho amma kumfa ce kawai to a ce misali mutum ya fada teku in ka taba ganin Lagos a ce ka fada tekun Lagos kana can ciki kuma nan saman kumfa ta taso ta rufe ta ga duhun teku ga duhun kumfa duhu nawa kenan biyu kenan Allah subhanahu wataala ya ce min fawqihi mawjud min fawqihi sahabu kuma saman wannan kumfar sahabu kuma ga girgije saboda in kana kallon teku ko irin wannan teku ta wadda ta haɗa kafashen mu dinnan in kana kallon ta da ka kalle ta tafi sai ga kawai ta haɗe da sama haka take ko Allah ce to min fauqihi sahabun samanta kuma a ce ga gizagizai idan wannan kun fata yin kuri sai ga ta hade da sama ga girgije a sama ba ikirin hadari zai zubar da ruwa ga kumfar teku ga tekun kai kuma kana can cikin zurfin tekun Allah duk in an tara ma cocilar duniya za ka iya ganin hannunka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zulumatun kaga duhunnai ne ba'adu ha fauka ba'adu sashen su akan sashi Allah ya ce saboda duhun nan idza akhraja yaduhu lam yakdira idan ma mutum ya daga hannun shi a cikin tekun baya iya ganin hannun ga hannun naka ne ka daga amma kwaya idan ka ba ta iya ganin shi to nan Allah subhanahu wata'ala yana nuna maka duhun kafirci ne akan duhu akan duhu akan duhu kaga dai wanda ya kafirce mu Allah ga duhu na butulcin kufurin ni'imati butulci na ni'imar Allah Allah ya yi ka ya ciyar da kai ya shayar da kai ya baka lafiya ya ma ni'imomi daban-daban an samu kufurin ni'imati ga kufarul juhud kafirci na musu ka san duk kafiri ya san duk abin da ake Allah ke wala in sa'altu wa man khalaqa samawati wal ardi la yaqulanna ke Allah ke Allah ya ba ku sun kafirci kaga duhu kenan Allah subhanahu wataala sun musa sun ce ma ba shi bane Allah kuma ga juhudul haqiqa musu na hakikani Allah ya aiko manzon Allah da littattaf da littafi alqur'ani ya gaya mana ga hujja ga hujja ga hujja ga hujja to shi yasa Allah subhanahu wataala ke zulumatun duhunnai ne ba'dha fawqa ba'd sasen su ne akan sashi yanda can Allah subhanahu wataala ya ce haske ne akan haske to nan kuma duhu ne akan duhu saboda duhun kafirci Allah ya ce wa mallam ja'alallahu lahu nuran duk wanda Allah bai bashi wani haske ba fama lahu min nurin bai da wani haske in Allah bai baka haske ba baka da haske to shi kuma hasken nan na imani wani abu ne daga hannun Allah kama hadisin da na karanta jiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan Allah subhanahu lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya halicci halitta baki daya mutanenmu aljanunmu dabbobinmu sai Allah ya ware al-mukallafun wanda aka wajabta ma yin aiki Allah ya ce masa in kun yi kaza za ku aljanna in kuma saba ma kaza za ku ta duk Allah ya gama lissafa mana abubuwan umarnin shi da hanin shi to a ciki sai Allah subhanahu wata'ala sai ya ɗebi hasken shi da zatin shi sai ya watsa a cikin mu kamar yadda zaka sa tsuntsiya ka ɗebi magani ka yarfa ma kuda da Allah ya yarfa wannan hasken to duk wanda Allah ya kaddara zai imani zai bi Allah zai kiyaye iyakokin Allah da Allah ya yarfa wannan hasken sai da hasken ya same shi shi yasa su tanda da ka zo duniya da mun kai mai imani ne kawai ko da an ga kana kafirci a ka dan yi gayauna ne kayan ka koma kan layi kuma la yaji Allah lahu nuran kuma lahu min nur duk wanda Allah bai sanya mai wannan haske na asali ba to ba zai iya samun wani haske a nan duniya ba to amma wannan ana magana haƙiƙanin al'amari ne amma kuma wannan bai hana yanzu kafiri ga yana kafirce shi to ai ni tun da kaga haka daman Allah subhanahu wataala ai yayi da kafiri ne bai in yi imani ba i da yaka kafirin kuma ya aiko ma da annabi dan ka shari'a shi kuma wanda ya mai imani ya aiko mai annabi dan ya kara shari'a da haka in baka shari'a ba ana da hujjar ta za a hukunta ka Allah ka ba mu haske haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lokacin da Allah ya halicci halitta sai Allah ya ware masu imani Allah ka sa muna ciki sai ya ce haula'i halaktum li jannati wala ubali kuma Allah ya ware kafirai marasa imani sai ce ha'ula'i halaktum linari wala ubali Allah ya ce wa'annan da kaga nawa ashabul maimana ma ashabul maimana da asabiqun asabiqun ulaikal muqarrabun sai Allah ya ce wannan da kuka gani na halice su ne cincine dan aljanna ta ban damu ba to shi yasa in ka zo duniya ko ka shirya ko baka shirya ba ko kana so ko baka so dole ka bi Allah ka kalli yanda masu imani ke rayuwa in dai kana cikin masu imani da an kira sallah ka ji baka da sukuni sai ka yi ta amma maka imani ba sai ka je yana faɗa yana wallahi wancan mu suna disturbing din mu sun hana mu masu kini sun hana mu da kawai suna ta wancan kiran sallah to ba imani kai ko mai imani da an ce Allahu akbar to shikenan baka da sukuni sai ka yi alwala sai sallah ko hankalinka zai kwanta to daman Allah ya halicce ka dan kai sallah ka shiga aljanna imani yanda yake kamar numfashi ne yanzu Allah ko wanda yake ni yana ga dama in numfashi ai dole ne kawai in ka ga ka bashi ka mutu to haka imani yake in Allah yake mai imani duk inda aka juya sai ka ji Allah haka dai in kuma Allah yake kafiri Allah ya kiyaye mu duk yanda za a juya in duk duniyar nan za ta taru a kanka sai maka wa'azi to wallahi ba za ka yi imani ba dan Allah bai yoka mai imani ba balle ka bi shi ana buga irin wannan misalan na bi wani malami na bada wata hikaya yake cewa wani mutum ne a cikin musulmi amma shi musibar shi bai ba da zakka ƴaƴan sun yi wa'azi sun yi nasiha duk abin da za a yi mai an yi amma bai ba da zakka wannan suka ji wani malami irin masu wa'azin nan na turmi na da wanda komai ya ɗebo kawai ya kai wuta suka je suka gayyato shi suka zo suka ce babanmu ne zai zakka don haka dan Allah malam ka zo ka kafa wa'azi gidanmu duk abin da ka sani na marasa zakka ka faɗi wataƙila baba ya su dura to Allah bai sa haske a zuciyar ba suka zo dan turbi ya hau ya kwamfasa ya kwamfasa sai suka ga baba ya tagumi yana ta hawaye yana ta hawaye yana ya ce alhamdulillah ai baba ya kare alhamdulillah baba ya kare kaza kaza kaza ko to abun ban mamaki ana gamawa da sahiya ce sai ɗaya daga cikin ƴaƴansa ya je ya ce ma uban baba ya me wa'azi je ya ce a me wa'azi ya ce o mutumin nan da ya zo jiya ani ai yana ta bayani ya ce ai ni da na ga mutumin nan ya ce malam ina kallon gemun shi kawai sai zuciyata ta juya sai na kama tuna wani tsohon bunsu na da ya ɓace inda na kama kuka shi tsohon bazuran shi duk ayoyin da aka jawo shi wa mallaka ji alallahu lahu nura wa lahu min nur to da haka nan gumma za mu iya fahimta ashe shari'a hannun Allah take bata hannun Allah yake shi ko matsayin sayyidina Abu Talib amma Allah ke ce ma'aiki innaka la tahdi man ahbabta manzo Allah yayi wa'azi da wa'azi da hikima da fasaha na sawa a musulunta ba za a samu kafiri ɗaya a makka ba amma kici-kici ma suka yi suka kori annabi suka ce in bai bagarin ba kashe shi za su duk wa'azin ya yi to da haka in ka ganka da imani ka gode ma Allah Allah ke nufin ka da shirya ya tsora ka akan wani in kuma ka ga wani akan kafirci ka tausaya mashi ka dinga roƙon Allah ya ɗauke shi daga nan ya maido shi ya zama irinsa yadda yanzu kai kake ƙoƙarin ka yi sallah ka bi Allah kana ƙoƙarin ka jawo kafiri shi kuma kafiri na can ƙoƙari wa yake ya raba ka da sallan nan gani yake cikin wahala kai duk kullum ya ka ta duke duke ka ta jika jikinka ka zo kawai da an ɗan je church an yi abin da za a yi shi kenan gani yake wai kai ka ɓata kai to kaga Allah bai jefa mai hasken imani ba to kai da Allah ya jefa mawa ka gode mashi da aka zulumatun ba'daha fawqa ba'd shi kafirci duhu ne akan duhu akan duhu shi kuma imani nurin ala nurin haske ne akan haske to Allah ka sanya mu haske akan haske to nan malamai kafin kullum su sufaye suna da bakin magana saboda su ne tuta addini take a hannunsu sai to Allah ya ce zulumatun ba'daha fawqa ba'd kuma Allah ya ce nurin ala nurin to ina ne ake samun ina ne ake samun imani a zuciya ina ne ake samun kafirci a zuciya to kenan mai imani idan yau aka ce ka musulunta to ana bukata kuma ka ƙara samun haske na imani hasken nan na musulunci shine kai kai abubuwan nan biyar ko bunil islam ala khamsin hasken imani kai abubuwan nan shida imani da Allah mala'iku littattafai manzanni ranar lahira hukuncin Allah mai daɗi da mara daɗi to shikenan kawai in ka samu hasken imani ka tsaya kenan ce a'a akwai goma makamul ihsan to nan ne sufaye suka samu kujerar zama makamul ihsan din nan shi kuma sai Allah ya ce a manzo Allah ya ce anta abudallaha ka annaka tarahu ka rinka bauta ma Allah kaman kun yi ido hudu da shi sai don fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to anan ma makaman kuma daga nan wannan an ce abudallah ka annaka tarawu to kuma akwai matakin da zaka kai duk abin da kai aiki na ibada ka daina ganin kai kai Allah yi daga wannan mustawan na sufanci sai mustawa na ƙarshe sai ulaikal muqarrabuna wanda su muqarrabuna ma ba sa ganin komai ba sa ganin kowa sai Allah sayyidina ali karamallahu waja amin wata rana ya tashi da safe haka sai zo cikin mutane ce alhamdulillah ya ce kai yau na ji daɗin daren nan sai da ne na fila raka'a ɗari tukunne bacci sai samu yan gaugawa za a yi mai gyara shi haɓu ya ya aliyu ala ta kafa riya wannan magan da kake faɗi baka jin tsoron riya sai na ali yi da riya ce kai fa riya ubi amal ligayar ya za a yi raye da aikin wani a ya aikin wani ya ɗauki wannan ɗan ƙaƙalan ya kai shi karatun da bai sani ba ai na ake rigima da sufaye su yi magana kai karatun ka bai kai ba ai ka faɗa da kai ya ce ya aikin wani sai sai na ali ya mai dalla dalla sai ce mai da allah da ne sallan nan wane ne ya hana ni bacci lokacin da mutane suke bacci wane ne wane ne ya bani ruwan da ni alwala wane ne ba ni ikon ta kabbara sallar waye ba ni ikon yin karatun waye ba ni ikon yin ruku'u waye ba ni ikon yin sujada waye ba ni ikon zaman tahiyya waye ba ni ikon sallama to waye sallar kenan nan gun kai me naka a ciki kai da kai sallar me naka ba komai naka ciki kayan Allah ne to wannan shine muqamul muqarrabun in ma sun yi aikin gani suke kawai kaman su fatanya ce a hannun manomi Shehu radiyallahu anhu cewa wai shi sufi kaman fatanya ce hannun Allah duk abin da ga sufi ya aikata to Allah ne ya yi abin kawai shi bai ganin shi ya abin yanda dai gashi amma dalla dalla kana da mutum akwai wanda ya wannan in ba Allah ba wannan shine matakin da ake son zuciyarka ta rinka hauhawa akwai wani sufi yake cewa wallahi ni duk lokacin da ne mu shahada da wani Allah yace to he na jaddada kalmar shahada duk abin da ya auku yace ni da an zo an yi shi kawai ce in naga wani Allah yayi wannan abun yace to yace na yi rajja sai na yi kalmar shahada kaga shi yanzu wannan sufin a wajen shi da mai mota ya buge wani kazo kana mai mota bai abin nan bai ce ya za kai mai mota haka Allah ya kaddara wuce kai kuma haka Allah ya kaddara je ka nemi magani kowa ya kama gaban shi ka'idar matakin kenan kuma in ba haka kai ba ka shiga wani layi to kaga wannan musawa ne na wani karatu wanda mu da muke son mu zama almajiran su ba za mu iya gane shi ba sai dai dan so rubuta ne a faɗa kawai amma in ka kalli hakikanin al'amarin abubuwa Allah ke juya al'amura yadda ka san mota na hannun direba yana juya ta ta sha faɗa wannan a guraren karatu yake cewa in mutum na son ya gane Allah ba ya wahalar da kanshi ba kawai ka kalli direba da mota kawai ya isa ka gane Allah yanzu da Allah in ka ga an rugo da gudu mota ta rugo da gudu da Allah wai shin motar nan ita ke jan kanta ko ko direba ke janta a direba ke janta a dai gano karatu direba ke janta ko ita ke shan direba to kaga to kaga wannan in kana son ka gane Allah da kaga direba a mota ne ka gane Allah kawai in ka ce direba ke janta to to ya sauka mota ya ja ta in ka ce ita kuma ke jinta to ya sauka ta ja mu gani da aka can ciki ƙasa akwai wani abu to wannan abun shi ake so ka gano shi kuma yana da wuyar ganewa zai ganuwa a nan ya ka haɗu da sufaye masana Allah sai su ta maka karatu a hankali a hankali a hankali haka kai inda ake so kai to wannan ƙarshen shine wa mallami da Allahu lahu nurun fa ma lahu to wannan hasken Allah ne zai saka maka shi na sanin ka gane duk abin da ake tafiya Allah ke tafiyar da shi karatun ka bai iya gano wannan karatun ka duk tunanin ka da research ɗinka da binciken hadisai ba za ka gano wannan ba shi yasa shi ilimin sufaye ilimi ne ba a takarda yake rubuce ba ba aka aka da annabi Musa da Khadr ba da za ta rabu sai ya ce maka da yace ka san abin da ya raba mu da kai yace kai ilimin ka rubutacce ne yace ni ko ilimi na ladinni ne shi ni ilimi na daga Allah yake zuwa kawai haska mun ake in gani kai ko naka yi an rubuta zaka gane da za a yi a daidaita wannan sako ake gaya mai yi kaza wannan ko sai ya buɗa littafi ya gani da Allah ya za a yi su daidaita haka ilimin sufanci yake da ilimin wasu kuma suka ce a zulumatun ɗaya ta bayana suka ce zulumatun ba za ha ko ka ba tunna shine maganar zuciya ce akwai wasu halaye guda ashirin da biyar wa'inda dukkan su miyagun halaye ne wanda ana son dukkan musulmi in yana son ya zama yana da hasken Allah sai ya kiyaye su su ne ne ahalar ya kawo mana a wani majibu Allah mukallami tasahihu imani ko sai ce ma wai haram alaihi kazibu wal ghibatu wan namimatu wal ujubu wal kibru wal hasad wal wane ne wal to wannan abu in ka bi su guda 25 ne su 25 din nan idan kana aikata daya to yana toshe ma hasken zuciya shi yasa manzo Allah ya ce innal qalba tasda'u kama yasda'u al hadid قالوا يا رسول الله وما جلاؤها قال جلاؤها ذكر الله manzo Allah ya ita zuciya tana yin tsatsa yanda ka san bakin karfe na yin tsatsa sabai suka ce ya rasulullahi mai magogin ta yace zikirin Allah idan kai ƙarya zuciyarka kaman gilas take a tsaga ma baki in kai gulma sai a ɗaga wani in kai hassada a ɗaga wani to haka haka wannan miyagun halayen sai su mamaye zuciyarka sai ya zama idan ma kai ƙarya don ya ce ruwa na ƙarya kai ce to dan ni to he me kuma dan nayi ƙarya to he me dan Allah ba mu yin haka dan ne ƙarya to he me kai na faro in an yi gulma ce to gulma ai ta zama ruwan dare kowa ma yi yake to zulmatun ba'dha ha fawqa ba'dhin kenan zunubi ya hau kan zunubi ya toshe zuciyarka ba haske a zuciyar shine Allah ke ce masa kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktubun da haka in muna son hasken Allah sai mu rinka aikata irin waɗancan ayyuka mu daina ganin wani Allah a cikin sha'aninmu wallahi da yanzu wani zai zo ya baka kuɗi ka sa kuɗin nan aljihu ashe aljihun hudajje ne sai da ka je zaka sai wani abu kana sa hannunka ya wuce to nan kun kakai faɗa da tela kaga telan nan ya samun zaron banza a'a sai ka kaddara daman tintin Allah ya kaddara za ka samu dubu amma ba za ka yi amfani da ita ba za ta faɗi ne na rigima in ka zo ka aji abu sai ƙwarawo ya ɗauki kake ƙwarawon nan Allah ya tsine mai a'a a ka'idar sufaye ba ruwanka da tsine ma ƙwarawo daman Allah ya kaddara wannan arzikin ƙwarawo ne biyo ta hannunka ya ɗauka me na faɗa shi ko barawo laihin shi ya ɗauki arzikin shi amma ba ta hanyar da Allah ya ce a ɗauka ba shi tsakanin shi da Allah ne kawai da kaji Allah ya ce a yanke mai hannu a'a ya ɗau arzikin shi ne ba ta hanyar da aka ce ya ɗauka ba wannan shine haƙiƙanin sufanci in ka samu wannan baka da matsala ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور duk wanda Allah bai ba shi haske ba to ba inda za a yi samu wannan haske Allah ka ba mu hasken taraki alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na'am alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat na'am kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun Allah subhanahu wa ta'ala ce alam tara ya rasulullah wai shin baka gani bane ko kuma kai mai sauraron alqur'ani baka gani bane anna allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi nan man taglibul akilin man fi samawati duk wanda yake a cikin sammai wal ardi da wanda yake a cikin kasai alam tara baka gani bane annallaha yusabbihu lahu cewa sam abubuwan da ke samman nan da kasan nan suna tasbihi ga Allah sama baka tana tasbihi ga Allah ba kasa baka tana tasbihi ga Allah ba wa in min shay'in illa yasabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu ba wani abu face yana yin tasbihi ga Allah sai dai kai ne baka ji in ka ji mota na tafiya kai ke jin tana kuka amma tasbihi take ga Allah in ka ji inji na ƙara kai ke jin yana ƙara tasbihi yake ga Allah da manzo Allah yake sanya masahabban shi taraki na ma'arifa ana zazzauna a fada kawai sai aka kawo da fatten abinci da aka kawo da fatten abinci sai aka ce ai da zahi a buɗa ya huce an buɗe abinci ana wucewa sai manzo Allah ya tara hannun shi haka akan kwanan abincin hayakin da ya bugi hannun manzo Allah ya bugi hannun kawai sai aka ji abinci ya kama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim sai da ya maimaita sau su sai manzo Allah ya ce kun ji abin da ya faɗa yi sai ya tarba hannun shi sai ya daina nan karatun mai manzo Allah zai koyi ke koya ma da fatten abinci ma kai ke gani yana tararin hayaki tarbihi yake ga Allah kuma hadisi ne sahihi wannan ba ma ba maganar sufaye baje Buhari ya rawaita hadisi yana nan cikin mu'jizozin Annabi aka ji ana kawo kuma wata rana an zo fada manzo Allah ana ta hira sai manzo Allah ya damci wasu tsakoyi da ya damtse su haka ya riƙe su da ƙarfi ya shiru zuwa can sai ya buɗe su sai aka ji suna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sai na ali na kusa da shi sai ya zuba mai shi ma yi sai na usmani na kusa da shi shi ma ya zuba mai yayi sai ga sai na abubakar shi ma ya zuba mai yayi sai manzo Allah an shirya ya dumtse sai ya zubar da su ashe kaga suna tasbihin makullin tasbihin su hannun manzon Allah yi shi yasa duk wata dabba da ka sani da duk wata irin halitta kowace iri ce a sama take a ƙasa take a ruwa take a ko ina take to tana tasbihi ga Allah sai dai kai ne baka jin tasbihin kuma irin wannan ne dan a gane girman Allah kake ganin ajaibul malakut akwai wani dogon hadisi ne wasu bayan Allah suka shiga kwale-kwale da suka shiga kwale-kwale suna tafiya kawai sai iska ta taso ta falla kwale-kwale shikenan wanda ba su hallaka ba suka samu allon kwale-kwale suka je suka samu wani tsibiri suka hau da suka hau wannan tsibiri kawai sai lokacin da dare kawai sai suka ga wata dabba ta leko daga ruwa da ta leko kawai sai ta ce Allahu akbar Allahu akbar su inna mutane ba musulmi bane zamanin manzo Allah ne sai ta kira sallah ta kira sallah sai ɗaya daga cikin sai ce a wannan abun ba shi bane abin da mutanen Muhammadu ke yi yace zuwa can sai ya ji ta ƙara ta da iƙama ce zuwa can sai ya ji kogin nan ya ɗaura gunniya da hayaniya sai ya ji shiru zuwa can da lokacin isha'iye kuma sai ya ga irin haka suka kwana asubahi te azahar kowane lokaci sai an haka ya ce to amma ibtila'in da aka yi sallan magaruban nan yace kawai dabban nan ta fito ta kira sallah yace tana da dogon wuya sai ta fito tana wawwai gawa yace da ta hanga cikin su sai ta tafci mutum ɗaya ta ro da shi ta cinye da azhar ta yi haka wa isha'i ta fito ta tafci wani asuba azhar la'asar magariba yace to da wata magariba ta zo sai ya fahimci ba su da yawa sai ce to kun ga abin da zamu idan tana kiran sallan nan mu ma mu bi ta mu rinƙai ba za ta dawo ba yace shiken da ta fara yi ba su musulunta ba tana yi suna yi yace da ta gama yi bata fito ba isha'i ta fito suna yi suna yi bata hito ba sai to washe gari bayan ta yi na asubahi sun yi sai Allah ya kawo jirgin ruwa ya dauke su yace to ho yana dawowa kasar su yana aje kaya bai shiga ko ina ba sai Madina ya zo ya musulunta yanzu wannan kai ka isa ka ce mai dabba ba ta tasbihi ga Allah shi wannan ai ya zama aini ne kini hakule kini ya zamu to da haka komai ka gani a sammai da kasai kai ne baka sani ba yana tasbihi ga Allah numfashin nan naka da kake gun su ba ya kai ke ganin kana numfashi amma gun su tasbihi ne ga Allah kuma suna jin abin da kake faɗa daga nan ma su ba yake mu wani taraki a ce matsayinka ya kai kaza ka kai kaza akwai wannan imam abaya zidil batsani cikin tambayoyin nan da ya amsa na kiristan nan a coci na sha ba da hikaya sai da aka tambaye wai idan doki yana tafiya ne yake cewa ya ce ai idan doki na tafiya tafiya shi abin da yake cewa ahad ahad ahad ahad ahad ahad da Allah bai kama ba ya ce an tambaye ya zakara ke ke tasbihin shi yace ai zakara ya fi dabbobi sanin Allah yace duk in zai shara shi a wanda yake cewa Allahu ahad Allahu ahad bai kama ba to haka abubuwa suke tafiya kowa da ka gani yana tasbihi ga Allah ko ka sani ko baka sani ba au an aukara Allah ce alam tara shin ba gani ba anna Allah cewa ubangiji sabiu lahu man fis samawati wal ardi duk abubuwan da ke cikin sammai da kasai suna yi ma Allah tasbihi waɗairu hakanan tsuntsaye ma suna yi ma Allah ta safat wanda suke masu buga fukafukansu a sama wannan tafiyar da suke suna buga fukafukansu a sama suna to tasbihi ne ga Allah kai ke ganin ƙara gudu suke a'a tasbihi ne suke ma Allah bayan Allah na gaya mana cikin tabara alam yaro ila ɗayar menene sab mene kokon fatin waya kafin ma yamsu kuwanna rahman abin da zai baka mamaki da tsuntsu in ya gudu a sama ya gudu ya gudu in ka ce fuka-fukan ke ya rike shi sai ya bude maka su kawai ya tsaye cik bai kasa ba bai sama bai gama huta shi kuma ya karkaɗa abin shi ya gaba ma yamsu kuwanna illa rahman ba ne rike su sai Allah Allah ce da kuma tsuntsaye safatin wanda suke masu a buga fukafukansu suna tafiya suna raba su Allah subhanahu wata'ala ya ce kullun tanwinul iwat kullun kowanne daga cikin mafis samawati wa mafil ardi wa tsairu kowa kada alima salatahu wa tasbihahu ya san irin sallar da yake ma Allah kuma ya san irin tasbihin da yake ma Allah tasbihin da ɗan adam ke ma Allah na kowa ya san abin da yake abin da zai baka mamaki sai kana duba sunayen Allah wannan sunayen na Allah yan kana duba sai ka ji wani suna sai ya baka mamaki yanzu ka ɗauki kashi asma'ullahi da husna su kaɗai ne sunayen Allah to akwai sunayen kuma da basu zo cikin asma'ullahi al-husna ba kuma sun zo a qur'ani yanzu irin ya hannanu ya mannanu akwai shi a cikin asma'ullahi al-husna ko ba akwai cikin sunayen annabi sunayen Allah ba da annabi ke roƙo Allah Allahumma inni as'aluka ya Allah ya ahad ya samad ya hannanu ya mannanu to sai ka ce ya hannanu ya mannanu ba sunan Allah bane to haka akwai wani daga cikin magabata ya wani littafi na sharh asma'ullahi al-husna babban littafi ne ya kawo sunan Allah ɗai fiye da sunan Allah dubu goma kuma in ka ce ma duk wannan bai ishe ka ba yanzu da Allah me sunan Allah da Hausa Ubangiji Ubangiji yanzu Allah in ka ɗauke wa ka dinga ya Ubangiji ya Ubangiji ya Ubangiji bai ji ba ba zai baka yi tasbihi ba in kai ba tuwaye ne ka kama ya god ya god ya god ya god bai ji ba to ba tasbihi ba ne to kullum kad alima salatahu wa tasbiha kowa ya san irin sallar shi kuma ya san irin tasbihin da yake ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahu alimun bima yaf'alun amma duk abin da kaji suna yi na tasbihin nan da zikirin Allah da yanda suke to Allah masani ne da abubuwan da suke aikatawa da haka kada ka ji wani suna na Allah ana faɗin shi ka ce ba sunan Allah bane in an faɗe shi shirka ne kaza kaza irin haka an taɓa ja'in ja da irin kasan mutanen ne yawwa irin su aka yi ja'in ja da wani a harami sai ya ji wani ya zo ya tsaya yana cewa ya wahabadu ya wahabadu ya jainaju ya wahabadu sai ya jawo shi zai mai wa'azi وهذا شرك ليس من أسماء الله الحسنى وما هو وحبد sai ya ce mai ta kashi sunan Allah ne suka yi ta gaddama ya ce to bari kana da wata bukata gun Allah ya ce ya ce to zo mu je bakin masa kofar Ka'aba zan kira wannan sunan na Allah wallahi gobe bukatar ka za ta biya ilaiko aka je ya kira sunan Allah da yake shi abin a yake ya shawa ya ce kaje gobe yana zuwa ashe promotion yake so a yi mai wallahi gobe na sai ga takarda ta zo amma ya kira ya wahabadi ya je na ya ce wai ba sunan Allah bane shi bai san sunan Allah bai da haka sunan Allah ya fi dubu ɗari duk halittar da ka sani akwai sunan da suke kiran Allah da shi kuma yanzu in ka ɗauki Allahu kaɗai in ka ce kai ya Allahu za ka yi sai ya Allahu ni kuma sai na zo na ce a'a ni wannan alifin zan cire ni kuma zan dinga cewa ya lillahi ya lillahi ya lillahi sunan waye wani ya zo ce duk ba ku iya ba na cire alifin na cire lamun din farko ni kuma ya lahu ya lahu ya lahu waye wani kuma ya zo ce duk na cire wannan ya hu ya hu ya hu sunan waye a Allahu kawai suna biyar ya ita da haka haka sunayen Allah suke kullum kad alima salatu wa tasbihu wallahu ya'lamu bima yaf'alun Allah ya san abin da mutane suke aikatawa in kaga mutum na yin abu ba ruwanka ka kyale shi da ubangijin shi Allah shi ya san abubuwan da ake aikatawa na'am ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المسير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mulku samawati wal ardi bayan abubuwan da ke sammai da kasai suna yi ma Allah tasbihi haka nan kuma Allah ya ce mulku samawati mulkin sammai da abubuwan da ke cikin su wanda idan kana ganin ajaibu malakutin lahi fi samawati kadai ya kamata ka bi Allah kalli kadai kalli yanda Allah ya gina saman nan yace mene ba sama rafa'aha ko za al-mizan saman nan da Allah ya yi faɗinta inda Allah ya yi mata diraku wanda daga nan ya ajita ba wai diraku ya ajita ba inda za a ce iyakarta to ya yi faɗin duniya ko bakwai da ka wannan saman da kake gani faɗinta inda Allah ya kai ta ya kai faɗin duniya ko bakwai ko ba ta da turke ko ɗaya turke ko ɗaya babu haka nan kawai ya miƙar da ita ƙudurarta ta riƙe ta wannan bai isa a gane Allah kuma sama ta biyu ta fi sama ta ɗaya faɗi ta ninka ta sau goma sama ta uku ta fi sama ta biyu faɗi ta ninka ta sau goma sama ta hudu ta fi sama ta uku faɗi ta ninka ta har zuwa sama ta bakwai in kuma aka je sama ta bakwai to an gama nan wasan yara ne abin da ya sama shi kaɗai san abin da ke nufi shi fa da aka yi isra'i da manzo Allah yace lokacin da aka je sama ta bakwai ya bar Jibrilu ya tafi ya ce tafiyar da ya daga nan ta ninka daga can zuwa nan so saba'in akwai kawai gurin da manzo Allah ya ji ana ce mai kidariya daga nan ƙasa ka je kidariya to nisan shi daga kidariya zuwa al'arshi ita kuma kidariya ba cikin samman bakwai take ba sai ka wuce su da kilizul akbari sai ka wuce makamar rarrafi sai ka wuce makamatu da yawa sai ka je ma inda ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa tukun za ka je ƙetariya to daga nan zuwa ƙasa to daga can zuwa sama shine rabin zuwa al'arshi wannan bai kamata a gane Allah kuma dukkan sanin Allah wata rana mazala alayhi salamu yana zaune a fada sai kawai aka ji wani abu kamar an motsa wani wata wani tsohon kyauriya ta yi kikikikikikiki sai annabi alaihi salam ya ce masahabbai ko kun san wannan motsin da aka yi ko menene suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai manzo Allah ya ce aqatu sama'u wa huqqalaha an ta'itta yace kai sama ce ta ƙara kuma yau ya cancanta ta ƙara yace domin duk fadin samman nan baki daya ba ka da wani guri inda za ka aje tafin hannunka fashe akwai mala'ika a gurin yana ma Allah ibada. Shi to shi yasa ya cancanta da yau ta kai kuka nauyin nan yi mata yawa shi yasa ta kara ga Allah. Tun ma ka kizin Allah miliyoyin mala'iku suna can suna ta yi. Kuma duk mala'ikun nan ragama suna hannun Allah shi ya halicce su mulkin su nashi ne neman yadda shi suke. Wala'ar. kuma Allah subhanahu wata'ala mulkin ƙasar nan da ka gani a hannun shi yake ba abin da zai baka mamaki da mulkin Allah sai wani dalili ya haɗa ka da gina masai ko rijiya ko gina rami kana iya sai ka kai inda kake tunanin kawo ƙasa ta faɗo maka ka mutu sai ka je ka iske wata tsutsa can kwance ta hi ka jin daɗi lukui lukui ta ƙoshi kai kana nan ma iska ta dame ka Allah ya ci da ita ya sha da ita ya suturta ta kuma ita kallo take ta ji ka kusa da Allah wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yau fa yace musabbai yau fa an yi wata gamuwa yace akwai wani mala'ika tunda Allah ya shi bai taba hawa kasa ba to yau wani dalili ya sa ya zo kan kasa akwai wani mala'ika shi kuma tunda yake bai taba saukowa sama ba shi ma ya sauko yace ya suka gamu a fadin duniya wannan na kallon kyan wannan wannan na kallon kyan wannan sai kowanne ya tambaye ce to kai bawan waye sai ce bawan Allah ne Allah ya halicce ni to yanzu daga ina kake ce daga wajen Allah ne na sama ya ce daga gun Allah yake na ƙasa ya ce daga gun Allah yake to ina to ina ga me Allah na kan al'arashi kuma to wannan shi za za gane kudurar Allah ko mulkin Allah kalli ma cikin abubuwan da Allah ya hore mana afala tusirun wannan gaskiya ne kalli kunama za ka iya zuba dubu aljihu amma za ka iya sarrafa guda ɗaya to kalli raƙuni ba ka iya ɗaukar ɗaya amma kuma da Allah ya hore maka shi ɗan kama na kan kuwa ka ce maza kamo raƙumin ka kai ta yi sai kaga ya kawo shi kawai ya biyo shi zagaran zagaran ya kawo shi inda yake amma ce mai ya dauko kunawa to duk wannan abubuwa ne na ishara wanda ke nuna maka cewa ya kamata ka gane mulkin Allah kuma ka kalli duk dabbar da ta shahara sai ga kuma Allah ya ware ma dan adam ita ba zaki kake takama ba sai kaga dan adam ya kama kunnen shi yana ja Allah ya hore mai zaki kura damisa waye ga suna an taba irin wannan wata shekara wani zaki ya balle ana ta fama ana ta fama ya shiga daji ana jin tsoro da aka gaya mu aka ji aka gaya mu wani marubi sai kira wata ishe ce ke wance me kike nan tace daka nake ce an ce wani daji wani zaki ya shiga daji nan da Allah ya ki kawo masa shi ki ba su dakawa aka sa su wanda aka je da su suka yi ta mamaki ta ce ina ye daga zuwa ta tsugunna ce wani turare kawai sai gashi a guje kawai ya zo ya duka kusa da ita ta sa kallabi ta daure ta sa igiya ta daure ta ce to gari suka ce a'a a cikin sashen wutar na to wannan dan me duk Allah na nuna mana ka gane hikimar Allah da kudurar shi walillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da mulkin kasai baki ɗaya na Allah ne ba mai gagarar shi a cikinsu wa ilallahi masir ko makoma baki ɗayan ta yin an juya ta dukkanta tana da hannun Allah subhanahu wa ta'ala na'am alam tara anna allaha yuji sahaban thumma yuwallihu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara alwaraqa yakhruju min khilalihi وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء نعم يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار مم.
إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار Allah subhanahu wata'ala ya ƙara jawo hankalinmu zuwa ga fahimtar abubuwa na ƙudurar shi da ikon shi don mu sallama mu saƙon shi sai Allah ya ce alam tara ya kai mai sauraron alƙur'ani baka gani ba annallaha yuzzi sahaban Allah yana koro gizagizai gizagizan nan da kake gani Allah yana koro su sun mayu allifu ko sun mayu wallifu bainahum sannan kuma Allah ya daidaita tsakanin sun ma ya ja'alahu rukaman sannan Allah ya sanya girgije wani akan wani wani akan wani wanda girgije masanin yanayin sama sun tabbatar da cewa akwai girgijen da guda ɗaya zai iya rufe duniya girgije ɗaya amma kuma Allah subhanahu wata'ala ya koro shi daga gabas ya yi yamma ya koro na yamma ya yi kudu na kudu ya yi arewa na arewa ya yi a kudu dan me dan mu a amfanar da mu la ce wannan bai isa a gane kudurar Allah ba ka kalle yadda gizagizan nan ke tafiya wani kun sai ka ji cewa wai sabbihu ra'ad bihamdi wanda gizagizan nan da suke tafiya yanda ka san zaka ko mai awakai zai kora awakai su tafi haka Allah ya hore ma mala'ikan nan ra'adu gizagizai haka yake kora su duk inda yake nufin su sai da ya ga wani mala'ika wani girgije ɗaya zai kauce mu hanya to in yi mai tsawa shi ne zaka ji wannan ci da gugugugugu tsawon mala'ikan ce ya ma girgije kai girgijen ya saba umarnin inda Allah ya ce a kai shi kuma in ka ji ana cewa irin tsawon nan ta faɗo to miyan wannan mala'ikan ne ke yo tarfafi to shine in ya faɗo duk abin da ya samu wani ma ya kama da wuta amma ba sunan shi mala'ikan azaba ba a'a mala'ika aikin shi kawai ya kore gizagizai a kai su inda za a yi za a yi ruwa wannan bai isa a gane kudurar Allah da girman Allah ba kuma abin da zai baka mamaki da kudurar Allah idan aka tashi za a yi ruwan nan sai kaga in ka je iyakan nan an yi ruwa nan ba a yi ba sai kaga kaman tip aka sa aka sha yana ganin wannan yadda kaza an sa ki ba sai iyakan nan ko digo ɗaya bai tsallake ba kaga wannan ya auku sai na auku ya ƙara taraki zuwa ga Allah lokacin da aka kai ga zuwa ta tabo sai sai na auku zo shi ya rasulullah ruwa ya ƙare ko mun duba duk inda rijiya take da waje ya rasulullah ba wata rijiya manzo Allah alaihi salam ya ce Abubakar ba komai Allah zai shayar da mu sai manzo Allah ya daga idan shi ya kalli sama ya sunkuyar ya ce kafin me kawai sai ga girgije a guje ya ce da girgijen ne ya zo dinga saukar da ruwa ya dinga saukar da ruwa ya ce amma ruwan abin da zai baka mamaki da ka raba kafar ka ka fita iyakar rundunar yakin to ba a ruwa nan ciki ake ruwa amma ruwa sahabbai saboda ganin ara sai mutum ya zage bakin salkashi kamar bakin indarar ya tarba sama kawai nan da nan ta cika ya zage ya aje ya tarba wuta amma kuma can tsallaken koɗis wannan bai isa a gane kudurar Allah wata rana ana faɗin falalar ciyarwa fi sabilillah da cikin imamun nawawi ya kawo shi ma cikin babu karamatul auliya yake cewa kawai wani mutum na tafiya a daji kawai sai ji ana magana daga sama ana cewa iski fulan iski haqiqatu fulan iski haqiqatu fulan je ka shayar da gonar wani je ka shayar da gonar wani wannan mutum ya ce kawai ya ga girgije na tafiya a guje ya ce bari ga ikon Allah sai ya bi girgijen ya ce girgijen nan na zuwa wani guri kawai sai ruwa sha ya ɗauki ya ce ruwan nan sai ya tattaru baki ɗaya sai ya bi wata hanya ya ce ɗigon ruwan nan bai kauce ya shiga gonar wani ba ya ce sai ya bi ruwan nan ya ce ina zuwa kawai sai iske wani bawan Allah da fatan ya shi a gona ya buɗe nan ruwa ya shiga ya buɗe nan ya buɗe nan ya buɗe nan sai ya je ne mai sallama na shi Allah ba Allah ya sunanka yace da ya gaya mun sunan sai ya ji sunan wanda ake cewa a shayar da gonar shi ne a sama nan muhallin shahidi girgije ana ba shi umarni don mulkin shi hannun Allah yake yace sai na tambaye na ce to bawan Allah matsayinka ya yake ne yace to ni ban da wani matsayi illa wanda gonan nan duk abin da na samu cikin ta uku nake kasawa daya in ba miskinai daya in ci da iyalai na daya in tana jin noman bari aiki na kawai kira kaga Allah ya ce to ka kalli gizagizan nan yanda Allah yake daidaita tsakaninsu kuma ya sanya su wani akan wani wani akan wani Allah ya ce da ya haɗa su fataral wadaqa ya kharuju min khilali Allah ya ce kawai sai ka ga ruwan sama yana fitowa ta tsakankaninsu girgijan shi ɗan da ruwa ne ba shi ke ruwan ba a'a dakon ruwan yake yowa domin yanzu ba damina ta fara zuwa ba to yanzu Allah subhanahu wataala ya ba da sakula ga mala'ikun ruwa cewa to bana ruwan da za a saukan ma mutanen Najeriya tanka tiriliyan kaza shi ana nan daman an ware ta an aje an danka musu kuma an ba su a rubuce ranar sha biyar ga watan Ramadan za a yi ruwa yanki kaza tanka kaza za ku ba su ranar ishirin ga wata za a yi ruwa tanka kaza za ku ba su haka za a yi ta yi an sai iya ruwan da za a yi mutanen kultuwa an san wanda za a yi ma na zaria an san wanda za a yi ma na kaza Allah ya shirya wannan dan ka gane kudurar Allah kuma girgizan nan shi dan da ruwa ne da an je gurin sai ya tsaya he fatar alwa da kai karaji min kilali sai ka ga ruwa ko yana fitowa ta sakankanin girgiji yana ta fita yana ta fita yana ta fita kaga dan ma karatu ya ƙara fitowa ashe dan kaga hadari ba ruwa bane ruwa daban hadari daban Allah subhanahu wataala ya ce wa yanzilu minas sama'i min sama'i min jibalin fiha Allah yake kuma yana su a fata walwa da kai kawai min kilali wa yana zulmi na sama'i min jibalin fiha kuma Allah yana saukarwa daga sama min jibalin da wasu abubuwa masu kama da duwatsu a cikin ruwan ita ce kankara min baradin na kankara fa yusibu bihi man yasha sai Allah ya samar da wanda ya so da wannan kankarar ko kuma Allah ya jarraba da wanda ya so da wannan kankarar da ita kankara tana zama alkhairi kuma tana zama wa musiba ai ko ka dan aje motar ka waje kanka ankara aka faffashe ma gilas ai an samu matsala ko in kuma aka yi ta kana baranda ka dinga tsinta kana sha ai ta zama alkhairi fa yusibu bi man yasha da haka Allah yana samar da ita dan alkhairi kuma yana jarrabar da ita dan alkhairi wa yasrifuhu amman yasha kuma Allah yana juyar da ita ga wanda ya so Allah subhanahu wataala ya ce ya kadu sana barki sana barki hasken walƙiyar wannan ruwan in aka yi walƙiya a cikin shi yana kusanta ya zahabu bil absar ya tafiyar da gani idan aka yi falau falau lokacin da aka yi ga kai ma baka gani to duk wannan fa aikin Allah da ya aiko annabi Muhammadin. Kuma abin da yasa yake gaya maka wannan abin dan kai imani da manzon Allah ka kiya iyakokin Allah. Da haka Allah na jawo hankalinmu da abubuwa daban-daban wanda ya kamata mu gane hikima Allah. Yuqallibu ban karanta. Yuqallibu Allahu al-laila wan nahar Allah subhanahu wata'ala yana jujjuya dare da rana a cikin al'amuran shi inna fi zalika a cikin cancanza dare da rana dinnan shi ma la ibratan wallahi akwai abun lura li kulli absar ga ma'abuta basira kalli yanda dare yake yanzu an jima kaɗan nan baka jin wata alama sai dai kaga yana tahowa kawai zuwa can sai kaga ba rana ya mamaye ana nan da asuba ta yi sai ga ya tattara ko matsayin shi ina yake tahiya oho daga ina yake oho in wani ya zo daga ina yake oho in ranar nan ta ɓace daga ina take oho wannan ya zama ibratan liqulil absar abin lura ne ga ma'abuta basira ina daren ke zuwa in rana ta tafi ina take zuwa ko da yake ilimi ya kai kamar yadda ibn kasir ya kawo cewa idan dare ya tafi yana zuwa ne ƙarƙashin al'arshin Allah ya dinga tasbihi har sai lokacin dawowar shi yayi ya dawo lokacin da zai dawo shi kuma wuni sai ta ƙarƙashin dare ya ƙarƙashin al'arshin Allah ya ta tasbihi to yanzu ya ilimi ya ci gaba sai ilimi ya gano cewa to ai duk duniyar baki ɗayanta koyaushe cikin dare da rana take yanzu nan ba mu wajen ƙarfe hudu ba to tambaye mutanen america ka sha mamaki suna cikin dare tsalindin nan ba a yi wata biyu ba mun gaisa da wani mutum daga malaysia sai na ji magana ya ce mura kake ce wallahi malam bacci nake ana wajen karfe ukun dare ne ya yi bacci ya gaji ma tashi zai ya kama kiyamun laili kai ko ga kanan la'asar kai wannan bai kamata a lura ba ashe ka gada da ake cewa dare ya koma su masu ilimin da abinda suka ɗauka dare ɗaya ne rana ɗaya ce to yanzu ko sai ilimin alkur'ani ya faɗaɗa ashe koyaushe da dare koyaushe da rana wannan ranar da kake gani tsaye take kawai ta haska duniya sai ki gani tana tafiya a mu na cikin duniyan ne muke tafiya na sha buga wannan misalin anan yanda misalin abin yake yanzu in ka samu wata mota ne AC mai gudu ka samu wani titi lafiyayye aka kifa da gudu da kai ana tafiya 170 180 da Allah da ka kalli girs kaga itatuwa ne za ka suna yi to amma wa ke gudu haka muke da rana haka muke da rana ita ranar tsaye take muke yawo yanzu mu nan mun dan goto tsakiyar tsakiyar ta muna ta kifa gudu mun hidaru ita tana nan tsaye to kasashen da ke bayan mu wanda yanzu suna karye uku su kuma sun taho yan sha biyu suna nan wajen tsakiyar ta haka duniya ce ke kewayawa ita kuma ranar tana tsaye kaga wannan in ba ma'abuta basira ba ya za a gane wannan a cikin dare da rana to shi yasa yanzu nan gaba ma da wani zai tafsiri sai ka ji kuma ya fitar da wani ilimin wanda ya fi wannan inna fi zalika la ibratan lalle a cikin wannan akwai abun lura da wani absari ga ma'abuta basira wallahu khalaqa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء نعم إن الله على كل شيء قدير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahu khalaqa kulla dabbatin hakika Allah ya halicci kowace irin halitta mai taka ƙasa in an ce dabba ana nufin halitta mai taka ƙafa dabbu tafiya kan ƙasa ka aje wannan ƙafa ka ɗora wannan dabbu kenan ya dubbu alal ard yana tattaka ƙasa to Allah ya halicci kowace irin dabba mai taka ƙasa min ma'in daga ruwa wannan ruwan shine ruwan mani duk dabbar da ka gani asalinta Allah ya halicce ta ne daga ruwan mani Allah ya ce fa minhum man yamshi ala batani daga cikinsu akwai wanda suke tafiya a kan ciki irin maciji ko irin tsutsotsi ko irin su gasu nan dai sai kai ta faɗaɗawa wa minhum man yashi ala rajulain daga cikinsu kuma akwai masu tafiya akan kawahuwa biyu irin kaji ko agwagi ko talatalo gasu nan su kuma layin su da wa minhum man yashi ala arba' daga cikin su kuma akwai mai tafiya akan kafa hudu to wancan masu biyun ma hadda mutane hadda mutane an shi alamar jilai masu tafiya kan kafa biyu har mutane masu tafiya kuma kan hudu ga sunan dabbobi kala kala kala kala kuma ba su da iyaka ya khaliqu Allahu ma yasha Allah yana halitta abin da ya so yanda ya so ya halicce shi a inda ya so ya halicce shi kaga ya khaliqu Allahu ma yasha din nan akwai ibra mai girma ciki to tun da ya halƙullahu ma ya sha ne ashe ka ga da ba kai sa'a ba da maciji Allah ya ka in ya ka maciji ya za sai dai da ka haifo mai ta gudun ka ko amma neman mun ji ka to amma sai Allah ya ka mutum kuma bai yi ka mayaushe ala rajulain a mayaushe ala arba'in ba bai yi ka akuya ba ko rago wanda ta kosashin rago ka ce ana kai musalla shi zan yanka da wai yake rago kai za a yanka da sallan nan mai zuwa sai Allah bai yi ka rago ba bai yi ka jaki ba bai yi ka alade ba bai yi ka kare ba sai ka cikin manyan shi a larajilai waɗanda suke tafiya a kan kafa biyu kuma da ya kama sai ce wala ƙarƙar ramna mun girmama ɗan adam kuma kai ya cikin ɗan adam ɗin a cikin ɗan adam ɗin bai yi ka kafiri ba da ya ga dama da kai ne firauna ko kai ne namaruzu ko kai ne bill clinton ko kai ne wani sande ko wani abu duk bai yi ba kuma da ya tashi sai ka cikin musulmi a musulmin kuma sai bai yi ka al'umma annabi adamu ba ko annabi lutu ko annabi salu sai ya ka cikin al'umma annabi muhammadu kuma a cikin al'umma annabi muhammadu ma bai yi ka sullatin minal awwali ba sai ka sullatin minal akiri akwai ni'imar da ta fi wannan to tun da ba ta kai kuma gudunmawa ta godiya wace iri za ka yi ma Allah shi ne ibra abin kallo to tun da Allah ya girmama ka ya girmama ka wace godiya za ka yi da Allah yanzu ko aiki ake bada sai aka ce gwamnati za ta bada aiki na local government da na state government da na federal government ko sai aka ce amma in mutum ya je yan sikirinin za su bashi kana zuwa sai ogan ya ce a wane ne a ya wuce na local government sai aka ɗauko na state ya ce ya wuce na state sai aka ɗauko na federal ya ce ai a na federal ai abin da za ku yi mai ku ba shi sakataren gwamnati da Allah kuma yanzu wannan mutumin da ya maka haka kuma ya kamata tsakaninka da shi sai dai sai dai ka buga mai waya bayan wata uku shi a mai gida an wuni lahiya lahiya to shi wannan iya abin da ya ma ina ga rabbul izzatin da ya halicce ka baka ذي الجلال والإكرام رب السماوات السبع رب العرش العظيم إله الأولين والآخرين إنا توشي مي كي مي نبوديا كما يمك هنكين الذي جعلكم السمع ولا أبصار ولا أفئدة أما ده يجي أسهل مزيتي قليلا تشكرون ni'imar da ne muku ƴan kaɗan kuke gode ma da haka lallai ne ya khaliqu ma ya sha dinnan Allah yana halitta abin da ya so banda wa'annan abubuwan ma na halitta akwai kuma wasu abubuwan daban-daban daban-daban wa'anda Allah ke halitta ga su nan ba iyaka wata halitta ma baka santa ba a halitta in kaga ta wannan kasar sai ga ba irin ta kasar ku bace in kaga ta wannan yankin ba to akwai wa'anda ma ba su a wani yanki guri ɗaya Allah ya yi kai yanzu kaɗai ya ajuji wa ma'ajuji ba su isai mu darasi ba su ba mutane ba kuma su ba dabbobi ba inna Allah ala kulli shay'in qadir hakika Allah subhanahu wata'ala ne iko ne ala kulli shay'in ala kulli shay'in akan kowane abu duk abin da kaga yana gudana to Allah yana iko akan shi yanda ya ga dama haka yake shiryawa subhanahu wata'ala yana ganin saboda yanayin lokaci nan ya kamata mu kwana sai kuma in Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ka ba mu albarka alqur'ani Allah ka sa alqur'ani ya cece mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadakallahu alazim wa ballaga rasulul karim akwai tambaya hasbun Allah ne mai wakili hamsin da biyar Allah ya kiyaye mai kiyaye kasan mu na'am
liman ne zai sallai tarawih na'am eh na'am eh limamin da zai sallar shafa zai sallar tarawih sai ran kai raka'a hudu yi sallama ya hudu ya sallama ya uku ya sallama eh ya saba ma dai ka'idar sunnar tarawih amma dai akwai hadisin da aka roki manzon Allah yana yin nafila haka na filfilin da manzo Allah na yi maka amma dai tarawih wacce aka sani dai sahabbai sun gudana raka'a biyu suke su sallama ki biyu su sallama haka suke har su 36 to kai kuma saboda ragwanci da lalacewa goma ma kake amma kuma ya kare ki zaman tahiyar da haka dai sallar ta yi amma an saba ma ka'idar tarawih amma sallar ta yi insha Allah salam wa alaikum salam na idan mutum na yin azumi asuwaki a wajen shi in iccen busasshe ne ba ɗanye ba ne ya halatta amma in ɗanye ne bai halatta ba saboda kaga ɗanyantaka za ta iya shiga zai zama kamar ya ci abinci amma in busasshe ne ya halatta ya ba komai amma dai malamai sun ce makaroni ne ko wa ya kwaro suwa ku lissa'in haka mai ashuwa mai ashumaru ma ya ce insha Allah wa alaikum salam amin da ake magana aure na'am cewa madaurin auren mace shi ne babanta sallah sai an samu matsala kuma za su iya daura ma jari aure na'am to misali yanzu wannan mutum ne sai dai jari yana so na'am to sai ba kan ba wuce da ba amma dai akwai hayaniya haka na'am yanzu kuma yin ganin cewar kada a zo a yi kada shi wancan ya gudu ko kuma makamta haka ne dai tana son ya ka je wajen da shi eh ko kuma ta ɗaura wani auren shi eh ai na faɗa kuma a cikin karatun cewa idan akwai mushajara to sarki na iya ɗaura auren amma shi ma sarki zai ɗaura auren ne a bisa hujjoji na daga yarinyar wanda suka rinjayi na mahaifinta dan wata yarinya ta zo gun manzo Allah cikin Rasulullah ni babana ya ɗaura min aure da wani amma ban san shi manzo Allah ya kira uban ya mai wa'azi ya ce yanzu me kike so tace a raba aure annabi ya ce na raba aure an fahimta na raba aure to da haka in aure da rigima yaro wannan ko da uba na nan inda rigingimu sarki ko alkali ya daura aure in dai ba su sa son zuciya ba aure ya halatta insha Allah ta'ala Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan bukatunmu salati goma ga annabi sauki salati goma ga annabi